wato an ce mutum biyar ne suke da rukhsa su yi sallah a lokacin mai tadiq darura lalura nan ta waye ta mutane biyar ce su biyar din nan shine ya lissafa maka su alha'id tadhur mace tana cikin haila kaga ba ta sallah shikenan sai ta ga tsarki a ce ta ga tsarki bayan la'asar to kaga laluran daruri na azahar ya kama ta ita hakanan kuma wanda yake ya suma ya farfado shi ma kafin bayan la'asar na darurin azahar ya kama shi hakanan yaro ya balaga bayan la'asar darurin azahar ya kama shi hakanan kafiri ya musulunta bayan la'asar darurin azahar ya kama shi hakanan mutum ya mance sallar azahar gaba daya sai bayan la'asar ya tuno to yana nan cikin darurinta sai ya rama ta to akasin haka ma akan iya tunani a abubuwa guda biyu shine mai tsarki akasin haka wato mace ce tana da tsarki sai haila ya zo mata ba ta yi sallah ba ta yi sallan azahar ba har asar ta yi ba ta yi sallah ba sai tsarki ya zo tana da tsarkinta bayan lokaci ya shiga sai kawai ta yi haila a lokacin darurin wannan sallan kaga sallan nan ta kama ta in ta tsarki hakanan kuma mutum zai iya farfadowa zai iya suma kai akasin mai farfadowa amma shi kafiri fa in yan kafirta ba a sauware ya sake dawo da rama sallolin da suka wuce shi domin mai da mutum ya kafirta kuma tsayar mishi da ayyuka sai ya sake musulunta kamar sabon fefe ne ya bude mace zahar ga ta nan lafiya lau tana ce tana jinkirta sallah har sai kawai haila ya zo mata ana binta za ta rama tana da laifi in dai bata shiga cikin in ta shiga cikin daruri da gangan shine take laifi amma ba da gangan bane ba laifi shi ma zai zo ya bayani malam mun ji daɗin wannan bayani mana roƙo ga malam ya dan rage sauri to saboda makarantar ta almajirai shi a kan kallon dan rage dan malamin nan tambayar da ya yi ma na so malam dan to dawo da shi to kuma shi ne a dan rage sauri a kan kallon to to wa bayanu hadhihi al-awqat bayanin wa'annan lokuta huwa anna ibtida' az-zawali waqtun lidh-dhuhr bayanin wa'annan lokutan shine farkon zawali ibtida' az-zawali farkon zawali waqtun lidh-dhuhr shine lokacin az-zahr mukhtassun bihi yake banta da az-zahr zawali yake banta da lokacin az-zahr la tusharikuha fihi asru biwajhin la'asar ba ta musharaka da azahar a zawali wato da zawali ya yi sallar da kaɗai ta wajabta akan mutum sallah ɗaya ce ita ce azahar ba ta tarayya al'asar ba ta tarayya da azahar domin me akwai lokutan da sallolin za su yi tarayya amma zawali fa ya keɓanta da wa azhar kadai wata sallah ba ta wajaba a kanka sai daga yin zawali abin da ya zama wajibi a kanka kai azhar wa muntaha hadha al-ikhtisas to ina ne karshen wannan keɓantan azhar da ta yi da wannan zawali ba an ce ta keɓanta da shi ba iyakan qadri arba raka'at al-hadir ga wanda ke zaune a gida ba matafiyi ba wato kadarin ya yi raka'a hudu ne kawai la'asar ba ta shigo min cikin wannan lokaci ba daga yin zawali mazauni in ya yi raka'a hudu daga yin zawali to lokacin la'asar a wurin shi ya fara ba lokacinta na gaske ba lokacinta na ruksa lokacin da azahar din nan la'asar din nan ba ta shigowa zawalin matukan ba a cire wato raka a hudu ba na na zahar wato daga yin zawali abu wajibi a kan kame azuhur fakat har zuwa yaushe har sai ka yi raka'a guda hudu da kai wannan raka'a hudu to yanzu la'asar za ta iya shigowa amma ta shigo lokacin wani menene lokacin azhar eh? shine lokacin wajabcin la'asar lokacin wajabcin la'asar sai inuwa ta yi daidai da mutum wato a'a lokutan ne lokutan ne ake kokarin maka bayanin cewa wani lokaci wata sallah takan shiga lokacin wata sallah la'asar za ta iya shiga cikin azahar amma azahar ba za ta iya shiga cikin a'a um, safiya domin ita azahar daga ina take farawa daga zawali bai yiwuwa a yi ta kafin zawali hakanan sallan alfijiri bai yiwuwa a yi ta kafin fitowar alfijiri so ba yadda za ta shiga cikin isha'i amma la'asar za ta iya shiga cikin azahar ga matafi isha'i za ta iya shiga cikin lokacin magariba ga matafi ko ba haka ba to yaushe ne la'asar za ta iya shiga cikin lokacin azahar yaushe ne wato sai ka cire raka'a hudu a bayan zawali sai ka cire raka'a hudu a bayan zawali ga wanda ke zaune ga wanda matafifa sai ya cire raka'a biyu sannan la'asar ta zo eh?
jawo ta bayan na yi ina zaune a gida eh kana zaune a gida na zawali ya yi na yi sallar azhar raka eh
to ai la'asar can baya an ce mun ba za ta yi ba sai in inuwa ta yi zira'i eh to yanzu ga inuwa ba ta yi zira'i ba Eh.
yanzu kafin in yi raka'a hudu inuwa za ta yi zira'i
a wancan mustahabbi ake ce maka wancan babin mustahabbi ne a masallatan da ake jama'a a dan ƙara zira'i kafin a yi sallah mustahabbi nan abin da suke magana wa'yansu sallolin kan shigo lokacin wa'yansu salloli kafin lokacinsu sallah biyu la'asar da isha'i la'asar da isha'i sukan shiga lokacin sallar da ke gabaninsu amma yaushe suke iya shiga wannan lokacin sai ka cire ma ta farkon nan lokacinta in kana zaune lokacinta nawa hudu in kuma kana tafiya lokacinta sannan zai za ta iya shigowa sannan za su iya musharaka su yi misali ne mutum yana tsoron zai suma bai da lafiya na tsoron zai suma to in yana zaune to sai ya raka a hudu sannan daga karar hudun shi sai ya yi sai ya la'asar din shi domin la'asar shi zai iya yin la'asar din shi kaga lokacin kafin ya shigo amma ta shigo lokacin la'asar to shi suke musharakan lokaci sai an cire raka'a hudu ga mazauni raka'a biyu kuma ga matafiyi to kun ga yadda wa- to ka tambaye mutum ina zai karanta wannan a buhari da muslim ya taba zuwa a tunaninka haka sai fuqaha to malaman nan sun zauna duk abun nan da Allah ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai da suka fitar da hukuncin shine furu' in ka ɗauko littafin hadis ba littafin furu'i ba ne kawai littafin an jera hadisai ne a babin fikihu an jera hadisai a babin fikihu babu wujubi kaza babu kaza amma furu'in fa sai a littattafan fikihu to Allah ya fitar da malamai fa Allah ya fitar da su ya kawo su ya bayyana musu ya ilmantar da su suka rubuta suka bayyana an kawo maka kawai ka karanta ka yaki zai ka ce a bana so ba ka so to tsaya ba larabci ba hankuri ga son kuɗi ya za ka bauta Allah shi yasa mun yi watsi da littafin fiƙo mun kashe kanmu sannan kuma duk yadda kuke ganin aya ta Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan zai iya zuwa maka ya juya maka ma'anarsu ya juya maka ma'anarsu kai taɓarna da su ɗin kuma so kada ka wakkala wa kanka fahimtar su domin Allah da ya aiko shi ya aiko wanda kuma zai tsare su inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun tsare shi shine aiko kuma malaman da za su fassara shi kuma a lokutan da Allah ya tsare shidannu ba sa iya wasa da mutane an riga an daddale an yi komai kawai mu abin da ya rage mu yi aiki Allah ya ba mu ikon aiki eh, eh, wannan shine ishtirakiyar da ake faɗi eh, loka- sallah biyu eh sun yi musharaka a lokaci ɗaya sallah biyu sun yi musharaka a lokaci ɗaya yaushe ake samun haka bayan zawali in ka cire wa azahar lokacinta in kai matafi ne raka'a biyu in kai kuma mazauni ne raka'a hudu to in ka cire wa'annan lokacin to azahar da lasu za su iya musharaka haka kuma isha- eh, magariba ma in an cire mata raka'a ukunta za su za ta iya musharaka da isha'i a lokaci dama bayani ne nake ga bayanin nan ma a gaba a nan gaba ko eh wa alaikum salam amin ni hatsarin da muke shiga mu a asibitoci musulmai wanda suke jiya a asibitoci wanda suke jiya su ko suke marasa lafiya masu jiya su yanzu ba masu ilimin addini ba ne haka ba sa fahimtar da su sallah ko abin nan kawai mutum zai kwanta kwanta da rashin lafiya har ya mutu baya ya sallah wallahi ya kamata a sa wa kansu su rika shiga asibitoci ne suna wazi ga yanda ya kamata mutum ya yi gaskiya wannan abin da ka faɗa balle halin da mutum bai da lafiya gashi kuma sauki zai iya taimama a kai- a kai mai dutse ko wani abu ya taimama yana kwance ya yi sallah a lokutan sallah yana rashin lafiya amma sai a kyale su wansu har kamar yadda ya faɗa suna mutuwa kuma ba har kasashen laraba ma mun ga haka ga mara lafiya na ko sallah ba sa yi wanda ya kula shi ma hanya ta da'awa ce da ziyarar mara lafiya shi ma yana cikin ibada ka je ka yi mashi addu'a shi kuma a tunatar da shi da Allah Allah ya ba mu ikon yi haka
kai ne ibn musafir to ya ce fil asr wa muntaha wa rak'ataini lil musafir wato lokacin da suke musharakan eh, raka'a biyu ga musafir thumma yasiru al waqtu mushtarikan bainahuma wa bainal asr bayan wannan raka'a hudu ga mazauni ko raka'a biyu ga matafiyi sai kuma lokaci ya zama ana iya wato haduwa tsakanin azhar da asr za su iya musharaka a ciki fala yazalul ishtirak qa'iman shi wannan istirakin nan tarayyar nan da suke yi a wannan lokutan suna yana nan tsaye ila an yasira an, an yasira qabla al-ghurub bi qadari arba'a rak- raka'at ba mun ce daga zawali in matafiyi ya yi raka'a biyu ko wanda ke zaune ya raka'a hudu wannan lokacin ya ɓanta da azahar kaɗai ko bayan wannan raka'a hudun ko raka'a biyu ga matafiyi sai su fara musharaka tarayya da- da azahar da la'asar suna tarayya a wannan lokacin to za su ci gaba suna tarayya nan suna tarayya nan suna tarayya nan har sai kusan magariba da raka'a hudu sai la'asar ta kwace haƙƙinta ba kuma musharaka ya rage raka'a Hudu.
rana ta To- faɗi rana ta faɗi to mutum kuma bai azhar bai la'asar ba to me zai yi ba ba da lok- ba lokacin azhar a wannan lokacin lokaci ne ya keɓanta da wa la'asar ta kadai wacce zai zama ramuwa
shine eh, raka'at lil hadir aw raka'atayn lil musarim fa yazul al ishtirak wa yahtassu al waqt bil asr wa tafutu al dhuhr hina idhin ala kulli wajhin mace ce tana haila ba ta yi tsarki ba sai da ya rage kawai a yi raka'a hudu na sallah sannan mag- eh, rana ta faɗi ya rage raka'a hudu rana ta faɗi to ita sallan azahar ta faɗi bata wajabta a kanta ba domin lalurin azahar lalurin azahar yakan tsaya ne bayan ya rage faɗuwar rana da raka'a hudu bayan ya rage ra- faɗin rana da raka'a hudu shine lalurin azahar lalurina ya yi nima ko eh a to ai mantuwa daban qada da mun ta wajaba kan shi amma ta hailafa ba ta wajaba kanta ba wanda yake ya su mafa bai wajaba kan shi ba yaro da ya balaga fa bai wajaba kan shi ba kafuri da ya musulunta bai wajaba kan shi ba
ba a ce mu ma da
eh kafin kalmar a yanzu wace ba a ce mu da kafin fa'atinmu aina ina ina banga wani wuri kenan ba nan ba ne eh wai me wai eh, fatimmu ko waqdu eh to ai nan taraduf ne wato ka cika sallah abinda ya fa- ka wuce ka ko ka karama duk ɗaya ne akwai taraduf a kalimat na lugha arabiya ai wayan sallah ta kubce mishi ya rama abin da ya fa- ya wuce mishi ba eh sai ya rama wanda ya wuce mishi amma da tartib za mu zo babul qada'i yayi to hana tafutu dhuhr hina idhin ala kulli wajhin wa idraku waqti as-salati al-mu'tad ko bihi huwa idraku rak'atan idraku rak'atin minha wa ma qasara an dhalika falaysa bi idrak to shi kuma riske lokacin sallar da ake mu'tadda bihi wadda ake wato itibari da shi ake kirawa da ita shine riske raka'a daya minha cikin wannan sallah wa ma qasara an zalika abin da ya kasa da haka falaysa bi idrak masalan magariba ta zo sai rage za a yi raka'a daya ne kafin rana ta faɗi raka'a daya ya rage za a yi to la'asar ta waje ba amma sai rage raka rabin raka'a za a iya yi to shi kenan la'asar ta faɗi rage raka ɗaya mu tsaya nan ko? ta alhamdulillah salatu
kamar ya zo ya samu a ɗaya da sallar magariba lokacin da ya zo ya sallar magariba lokacin sallar isha ya shiga an fara sallah so tambayan da yake a nan shin zai iya bi sahu a sallar isha'in nan a tunanin ce- a zuciyarsa yana nufin sallar magariba ko ko zai ajiye sallar magariban ko ko zai koma gefe ne ya bar jam'in ne ya je sallar magariban shi kafin ya zo ya bi sahu
to ah, tambayar da yake mutum bai yi sallar magariba ba sai zo iska yana ya sallar isha'i Eh, ko mm.
to daman ba abin liman sai sallar da kake yi da niyyar ku komai ya haɗu ya zama ɗaya Eh, saboda haka sai sauri ya je magariba shi ya yi ƙoƙari zai tsere suke so su yi sallah Eh,
a yana kura biyu ne kuna kura biyu kuma yi ne suna kara tambaya ko
so kuma wai ba zai iya ajiye magariban ba ya je ya bi jam'in nan sai an gama kafin zai yi magariban daga a ba zai iya ba domin ana jeranta salloli kowace da tartibinta matukan ba su wuce sallah biyar ba kuma bai tsoron lokacin wadda yake yi ta wuce wato akwai wani abu da ke abubuwa da kuke tsammani sun sani ba su sani ba don ba sa ji abubuwa da kuke tsammani sun sani ba sani ba don ba sa ji kuma ba a yi wani tanadin da za a koya musu addini da za su je ba sannan kuma abin da na suka gaya mun yanzu haka maganan nan da yake da shi da turanci yake magana fa da turanci ba a wazawa sai sun koyi yaren turanci da maganan nan sai ya musu tarjama saboda haka yanzu yana jin hausa ne ya maida ita turanci sannan ya fahimtar da shi da hannu to akwai yaren hausa ma shi amma ba- suka ce ba su koyi sosai ba sannan akwai kuma na larabci daban shi ma to shi ne ke ce musu insha Allah mun za mu yi kokari su ma su koyi na larabcin ma domin ana magana kamar a eh, labaru da wasu abubuwa ko wani malami na wa'azi na larabci za su iya fahimta daga han- da yaren hannu na ga kasar laraba yanzu eh suna yin haka eh eh eh ana nuna yana yi ba eh to wannan shi kuma da larabci yake yi wanda yake bai jin larabci kuma ba zai gane ba Mm. ta yawa ina ji yawa shagar ta takwas ta yi
eh to ai mun wuce mace mai haila ta karanta qur'ani akwai riwayatain wasu malaman sun hana wayansu sun ce ba komai za ta iya karantawa amma ɗaukan mushaf sun haramta dukansu amma karatun shi tilawa akwai wanda suka ba da rangwame amma mai janaba shi ba ba shi rangwame ba ya karanta ko ya taba eh.
ko da wani yanki daga cikin Qur'ani wa kamar ya misali ko neman tsari a shi mai janaba zai iya neman tsari a billahi da kalmu a ayoyi na neman tsari amma ba zai iya tilawa ba don karatu da neman lada mai janaba Mm, eh, dan yi hakuri da Allah kura mai suna yi tambaya yayi na ba ku yana fassara ne abin da ake yi. ci gaba
to me ce
so yana tambaya wai kamar a makarantar kurami wai ya zama lallai ne lokacin idan lokacin sallah ya yi a kira sallah kafin a yi sallan kamar yadda ake a masallatai ko ko za su yi sallan su kawai idan lokaci ya yi kawai a fara sallah
makaranta ce kura mai duk ba mai jin kiran sallah limami ma kurma ba su wai in ya zama to kurma ko ko ba kurman ba eh to shi eh, wato na cikin mustahabbai a kira sallah kafin a yi ta an ce mutum ko da shi kadai ne a daji ya kira sallah amma mustahabbi ne ba yana cikin wajibai ba in bai yi su ba ba sallah za su iya sallah ba tare da kira ba amma akwai wanda zai kira ya yana da kyau ya kira
ila su samu wani wanda ba kuma ya kira ba eh.
kuma ya zo ya sallah tare da su ai duk ga sun ji suna da yawa
Shi- shikenan ba mai tambaya salatu ga annabi
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد amin a kowa da bukata sana alheri Allah biya masa Amin.
mara lafiya duka da na gida na asibiti Allah ba su lafiya Amin.
malamin da ke karatar da mu Allah ya kara mishi ilimi kuma ya ba shi lafiya Amin.
Allah ya tsare mana shi Amin.
hadda kuma mun da muke sauraron karatu ya Allah ka ba mu fahimta abin da ke karatar da mu Amin.
kuma mu yi aiki da shi zaman sanadiyar mu shiga aljanna amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا آمين.
ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين.
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين.
سبحان ربك رب العزة ما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين